الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل قريب إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
فصل وأما من تكلم من سكت القول وسقوط اللفظ ممن لم يفقد كلامه
shi wannan hukuncin asalin yana magana ne a cikin hukuncin manta a rada bisa kiɗil kauli wanda ya bijirar da yasasshiyar magana wasa kifin lafazi da siririn lafazi ya faɗe shi lillahi ta'ala ga Allah maɗaukakin sarki duna kasidin ba da nufi ba sai ce amma man ta kallama amma wanda ya yi magana min sakaɗil kauli daga magana ya sashiya masu kufin lafazi da siririn magana marar ma'ana in wallan ya fiɗi kalamu daga wanda baya rike magana sai tsara ta wato sai ya ciza sannan ya busa ya faɗa ta wanda baya wannan to wa hamala ya ya lisanahu sakaci da harshensa bima yaktaji al-istighfafa istihfafa ya yi magana da za ta bayi zuwa istihfaf wato wulakanci bi azimat da rabbih girman ubangijinsa wa jalalati ce maulahu da mawlahu kuma buwayar mahaliccinsa
aw tamassala fi ba'd ko al-ashya'i kuma ya buga misali da wa'insu abubuwa bi ba'd ma allama Allah min malukati malakuti daga malakutihi sha- sashen abin da Allah ya girma a malakuti nasa shi malakutu wato walaga ce ta mulki abubuwan da ba ma gani kamar mala'iku kamar al'arshi kamar kursi to wani sai ya yi wata magana ta wulakanci ga wayannan shine ba'adul ashiya ko ba'adul ma azama lahu min malakuti kaga su mala'ikun askanahum as-samawati al-ula ya dauke sai aje su a gurin da ba a samu sannan ya yi da alfarma iri-iri a al'arshi ya yi ta a kursi da sauran irin wayannan to sai mutum ya yi gatsali a cikin sai faɗi maganganu wanda babu girmama a ciki
أو نزع من الكلام بمخلوق ko kuma ya ciri wata magana ko ya faɗe ta ga wani makhluki بما لا يليق إلا بحق خالقه abin da bai cancanta ba sai a cikin haƙƙin mahaliccinsa kamar daga wani dan girma ce ya zaljalali wal ikrami wajen girmamawa ko fulani ce azza wa jalla to irinsa la yaliqu illa fi haqqi khaliqi amma ya duba wani ya ga masa haka kusa za ka ga saudiya sarkin saudiya fahad kaga shi da ya taho ya tarar da kalmomi da ake gaya sarakuna a ce jalalatul malik haka ake sa jalalatul malik ke sai ce a a dinga ce da shi khadimul haramai ne sharifai to kaga ya kyauta khadimul haramai ne sharifai kaga girma ne kalma ce mai kyau ya kaskantar da kansa shi khadimi ne na haraman nan guda biyu na maka da madina shi ke musu hidima sai ce a cire waccan kalmar sahibul jalala cire ta
غير قاصد للكفر ba yana nufin kafirci ba fa ya faɗe ta kawai dan kawai sirrin magana ba ruwansa shi ko dan girma ko dan fadanci ma ba yana nufin kafirci ba wal istighfar والاستفاذ ba yana nufin kuma wulakanci ba ولا عامد lil ilhadi للإلحاد ba kuma ilhadi musun Allah yake ba
فإن تكرر هذا منه amma idan wannan ya maimaitu a gurinsa ya yi تو haka و- sake jin gobe ya faɗa jibi ya faɗa ga ya suma zama jiki تو وعرف به kuma aka san shi da shi ya zame masa tambari تو دل على تناوله بدينه to wannan ya nune a bisa wasa da addininsa wato mai wasa da addini ne
واستهفافه بحرمة hurmati ربه rabbi da kuma wulakanci da alfarman mahalicinsa
وجهله da kuma jahilcinsa da azimi izzati da girman buwayensa wa kibir ya da kuma girmansa a to azama wacce take makwara daga ita ba gama to shine kibriya كبرياء da wani kibriya wa fis samawati wal ard shine wannan yake cewa allama muhammad mutawalli sha'arawi kuma dawo da wadda wala bi rahmati sayaw allazi la bil kibriya wa fis samawati wal ardi kuma a je gurin yaki da annabinsa alaihi salam ai masa rauni kuma a yi wa mutane da dama shahada su mutu waya abin yake amma lafar kibriya wa fis samawati wai shi ya aiko shi yace ba yana nufin tawayar Allah ba yana nan a Allah su kuma hakan yake idan da ubangiji zai zama duk wanda ya taba annaba a zai koyi harare shi sai a shafe shi to da wanda za su kewaye annaba su duk munafukai ne ba masu gaskiya ba domin ba abin da zai taba kowa duk wani mutum sai ya zo ya ce ai shi kuna mutumin kirki ne to ba abin da zai la duk wanda ya hararo gurin ya matso a yi ba shi amma tun da in an zo kowa ima zai shi a yi masa raga-raga a yi rauni a kai da kyar to wanda zai zo ya rabe shi sai mutumin kirki wanda ya imani da gaskiya ake shi sa Allah ya haka
وهذا كفر لا مرية فيه wannan kafirci ne lamiyo ya tafi ba musu a ciki wato irin wannan إيه.
so ake da abin da za a yi zamana Allah ake nufi in za a tare ta da Allah ake nufi malam nan babba yana cin abin da yi kuma ya taimake mu da shi sa duk wanda zai zauna da shi ya zauna da shi saboda Allah ana kawo masa kaya tufafi masu yawa masu tsada akwai wanda shi ne wakilinsa ba sai na faɗi sunansa ba sananne ne. shi ake ba da kai isiyar ya ce ni ba ɗan kasuwa ba ne. ba a ce yi a kayana in a kayi riga wacce za ta yi fanɗari a lokacin ana ta ta fan goma ya ce sayarwa za ki ba ruwa duk yamin da aka kawo sai ce a je a siyo kayan ce wani a siyo haba shinkafa wake dawa kawai a je a yi tabbaci mutane ake ba ya ce amma duk wanda yake almajiri na karya siya domin rigar fan ɗari an sai da ita fan goma fan ashirin to mutane za su shiga gidan nan dan kam su ce Allah suke bi amma wannan suke so su samu takar wanda isiya wanda duk ya koma ta gefe kuma isiya to ya tabbatar Allah zai kaɗe albarkarsa kuma kuwa san yi hakan za ta same sai kwakwar ke duk wanda zai zauna da ni sai dai zauna da ni saboda Allah ma ba zauna da ni don ya dinga samun wani abu na duniya ya faɗa wa duniya cewa ya zo guri na don ya samu Allah ma ƙarya yake haka yake to da riguna jibga jibga an ashirin za a cire mata kai ban ɗari ba wanda zai siya haka sai a tare a gidan dan kama a ta zikiri amma ba da gaskiya ake ba wannan kayan da ake sa gallar ita za a dinga taruwa ana nuna mutane Allah ya ci ban yadda da wannan
وكذلك إن كان ما أورده يوجب استفافا haka nan in kana ma aure da hu abin da ya zo da shi yujibul istighfafa yana wajauta wato rashin girmamawa وتنقص kusa da kuma لربه takaiwa da kuma wato tauyewa
ربه wato girman mahaliccinsa
وقد أبتى ابن حبيب eh, وأصبغ بن خليل wato ibn habibin da asbahu dan khalil sun ba da fatawa من فقهاء kurdoba القرطبة ta daga fakihan birnin kurdoba بكتل المعروف في ibn ابن ashi أشي azaba عجبا wato sun ba da fatawa a kashe mutumin da aka fi sani da ibn ibn ibn ashi ajaba إيه.
sunansa kenan ibn ashi ajaba a wata rawa kuma ibn ukta ajaba ajaban matar sarki ce shi sarkin sarkin andalus to tana da ɗa amma ba na ba ɗan ɗan wanta ko ɗan ƙananta to kage zama ibnu afiki ko kuma ɗan ƴar uwarta ne ya zama ibnu ukti ko an mace ce ko hala
وكان خرج يوما wata rana ya fita hanyar wato ya fita wata rana فأخذه المدر sai ruwan sama ya sauko ya tafi biyan wata bukata ruwan sama mai karfi ya sauko dole ya hana shi sai haushi ya kama shi فجعل kala خرج sai ya ce ba da alharrazu ya الراجل rushe jiludu يرشد الوجود ya ce wannan badukun ya fara jika fatarsa wai da Allah yake Allah ne baduku yana jika fatarsa ya fusata
وكان بعض الفقهاء فيها ta sai zama shashen Mm.
mata- masana fikihu a ita gurduba din ko kuma a addulus إيه.
a cikinsa akwai abu zai تو صاحب ana ثمانية kiransa sahibu samaniya تو وعبد الأعلى bin Bin Wahabi.
wahabi kuma abdul ala dan wahab وآبان بن عيسى abani duni isa قد توقفوا عن سبك dami ce دمه suka kame gaburan zubar da jininsa تو ce a kashe shi a تو وأشاروا إلى أنه أبس min من alƙawari القوي sai suka ce kawai wani wato wani wasa ne na magana kurin تو magana ce kurin wasa wadda ba ta da wata tukuna tushe ya تو faɗa تو يكفي فيه الأدب wato ladabtawa kawai ta isa وأبتى بمثله القاضي حينئذ موسى ابن سعد sai kuma alkali musa ibn ziyad shine alkalin andalus a lokacin shi ma sai ya goyi da bayansu yace shi ma ya ba da fatawa cewa a ladabtar da shi تو فقال ابن حبيب sai shi kuma dan habib ya ce دمه في في عنقه.
أنقه fi
في uniki أنقه jininsa yana wuyana ko a rikiyama ni a gurina a kashe shi in ma kuskure ne na yadda allah ya kama ni gobe kiyama
آيش تم ayyushtan rabbun abadnahu عبدنا a zagi al'ummar da muka bautawa su malananta ثم لا su ba ننتصر za mu kare alhakinsa ba wanda muka bautawa Allah shi za a ga- zaga ba za mu kare haƙƙinsa ba ni a wuri na kashe shi za a yi jininsa ya rata ya wuya ya ce inna ina إنا إذا la'abidu su لعبيد hakika mun السوء zama bayan banza ما نحن lahu bi abidi da mu zo bayan Allah wa ba وبكى sai ya kuka to da bakin ciki
ورفع المجلس إلى أمير amiri ilal amiri biha أمير sai a lokacin sai aka ɗau wannan magana wadda aka yi a gurin zaman da malaman da suka zo shi abu zai da sahibin samaniya Eh.
da abdul'ala ibn wahabi da abani ibn ibn isa Eh.
da kuma shi alkali musa ibn ziyad abinda suka faɗa da abinda shi ibn habib ya faɗa sai aka ɗau maganar ilal amiri biha تو zuwa sarki na andalus sun rubuta sunansa abdurrahman bin al-hakami حكم al'umawi ko al'amudumawi في أمي وكانت كانت عجبه عجبه أنبة أمة هذا هذا المطلوب المألول من حذاياه eh min hazayahu wato ita ajabu ita ce amma ta hazal matsalu ita ce amma kaga shi ya tafi akan yar uwar mahaifinsa ce wanda ake neman sa da wannan hukuncin wayan suka ce a kashe shi wani suka ce a aladautar da shi to ita min hazayahu shi abdurrahman eh ibn al-hakami ita ajabu min hazayahu alkali na sare kawo tana daga cikin masu ɗakin gabar mai ɗakin gabar ce gurinsa ba mai faɗa kamar ta mowa ce a gurin sarki sannan wannan wanda iya wautan nan ɗan gaban goshinta ne ita ta rike shi a hannunta ike ba wanda ya isa ya taɓa shi sai abin da iso zai yi saboda ya samu ɗaurin gindi a gurinta ita kuma duk abin da take so sarkin nan shi zai shi sa ce min hazayawo to wa ulima ikhtilafil haziya fuqaha'i ya ce haziyatu li zawjiha wato ita ce mai faɗa a ciki ita ce mai fakin gaba to mm. wa ulima ikhtilafil fil fuqaha'i sai aka sanar da shi da sabanin malamai to amma alƙali ya kawo wannan ne saboda ya jinjina masa aka gaya masa wa'annan sun ce a ladabtar da shi wa'annan sun ce a kashe shi to fakarajar izini min indi indi sai izini ya fito daga fada bil akhadhi da kaula ibn habibin wa sahibihi magana ibn habib ya ce a kashe shi da sahibi shine asbahu ya ce maganarsa ya dauka wa amara bi qatli ya ba da umarni aka kashe shi a kashe fakutila aka kuma kashe shi wasu Wasuliba, wasuliba.
liba aka kuma tsire shi da hadratul faqih haini a gaban su wa'annan faqihai guda biyu ibn habibin da asbahu sai ku zo ku ga yadda abin da kuka faɗa a kansa nake akai a gaban su gani wa azala al-qadiya qadiya sai ya cire alƙalu ya ce ya soke da cire shi daga mulki bil na mujahadati tuhumatihi bil mudahanati sai hajjar kissa ana tuhumarsa da mudahana daurewa karya gindi to eh, wa wa daurewa karya gindi saboda suna ganin ajabu ita ce mai fada gurin sarki don haka sai aka sassauta masa saboda a daɗaɗa mata rai shi ya ga wannan yasa suka yi haka shi ko wancan ba ruwansa Allah ya duba to shi ma alƙali da ya kace min hazayahu yana so ya nuna wa duniya wannan matar tana da fada a gurin miji yana son ta fiye da alheri abinda take so shi yake so duk abinda zai tafa mata rai ya so ba ya so amma da ta yi karo da Allah da manzo Allah sallama tuni ka kau da ita ba abin da ya shafe shi ya zartar da abinda ko ta yadda ko kanta yadda an saje ke waya ake san asu Allah na gaskiya kawai sayewa ba ruwansa da ta ita ce mai dakin gabar wacce da ko kanta yadda kawai a kucin da ya ɗauka shi ya kuma cire alkalin wa bakal fuqaha eh, ya kuma yi Allah wadarai da wayancan fakihan da suka yi almundana wajen ba da fatawa musamman ya ya faɗa musu baƙaƙen maganganu wa amma man sadarat anhu min zalika alhanatu alhannatul wahida wahidatu amma wanda wannan alhannatu kuskura ya faru daga gare shi guda ɗaya ko lam'a guda ɗaya to wal falsatu Falsatu sharida sharida.
da kuma su'ul da baka wadda ta malam kubuce masa share da kamar daba da ta yi dawa to kalmar kubuce masa sai ta yi dawa falta shi ne kalmar ta fita to kuma sai ta sauka daga kan ka'ida to malam yakun tana kusan abin ya bai zama wato nakastawa ce to wa izra'an ba kuma wulakanci ba ne فيقام أبو فيعاقب amma sai عليها masa kowa akan wannan ويؤدب kuma a yi masa ladabi فسادها.
da bakadare makuta raha da gwargwadon abin da ta bayar
وشنعة جناها ma'anaha da kuma munin ma'anarta وسورة halika iliha هالكائلها da kuma surar wanda ya halin wanda ya faɗe ta a kalliya yake
وشرح da سببها sharhi sababi ha sai an duba me ya dalili wa muqariniha Muqariniha.
kuma me ya haɗu da ita a lokacin da yake faɗa da wannan kalmar da wata ya take sai an kwatanta su da wa'insu abubuwa don ba ita shari'a ba ta da kurin da ka إيه.
ai abu sai an bi daki daki daki komai an saka shi a ma'auni saboda kar ai zalunci
وقد سئل ابن قاسم رحمه الله عن رجل
ya ce na da rajulan la bi da ismihi.
rajulan wato an tambayi ibn al-qasim Allah ya ji kansa hukuncin mutum wanda ya kiran wani to ismihi da sunansa fa ajaba hu sai ya amsa masa ya ce Allahumma labbaika Allahumma labbaika ka gani ce wane iko ya tashi sai ya ce masa labbaika Allahumma labbaika labbaik. qala in kana jahilan sai ce in jahili ne wanda ya faɗi wannan aw qalahu ala waje wajhi safahi safahi ko kuma ya faɗa akan waje safahi Wala- wato wauta to wato wala sahihi shay'a ne wala shi alaihi wato shi ma'atuhi shine shara-shara safahi kuma shine garma-garma wannan safihin ba safihin fuka ha'u ba ne ba shi wani na fuka ha'u wanda ake hana shi fiye da sayarwa ne shi kuma mabazzaranci ne a tare da shi in ka bar masa dukiya zai lalata ta bai sanya mai da taro sisi ba da juya kuɗi in abu ya shigo gurinsa zai iya lalata shi sai a ce an sa masa hajaru takunkumi ba zai juya ba to ba irinsa ba in yana wannan ba ya iya juya kuɗinsa ka bashi ya fanci kala ya lalata wannan daban amma wannan wanda yake garama garama duk abin da ya zo a bakinsa kawai kwakwa shi ne. kuma kowa ya ba abin da ba zai faɗa ba wani kuma ka ya ce masa gabu da akwai da wani wasu na faɗi sunansa a nan garin kakanninmu ana faɗa sunansa wani gabu in aka je gona su ya riga ya ka ƙarfi ma ban nasu kuma tsohon ya tsofa ya kama shi da ya tashi aka je sai sai ba shi noma guni gaba ɗaya ba sai dai a ware kadada kadada sai ware wa tasa kadada ya ware mahaifin wai kada nasa noman ya fi na mahaifin yawa in ya ware kadada sai ware ta mahaifin nan da nan burin burin burin burin to ka karfa ne sai kawai ya gama yana gama mahaifin ko rabe bai sai mace oh to sai tafiyarsa to shabihi ne wannan eh sai ke ce masa wani gabo su da haka suke ƙarƙin shi ne kuma da ɗayan shi kuma shi ma a ɗaya garin ne shi ma irinsa ne ko san tafiyar su da kuma wannan bai san da wannan ba shi ma dai irin haka yake shi ma da rigima ta kai da mahaifinsa da mahaifiyar haka je gaba mai gari da mahaifiyar ta faɗa ta faɗa nata ta faɗa nata sai ce da uban dan uwanka ta shiga maki mun ita ta shiga maki mun shegiya in ka ki kai in maki ka to safihi ne wannan eh gaban mu cikin mutane sai da kuma mahaifinsa don uban sai kashe maki wata shegiya to alƙali irin wannan ke magana eh eh, falashe a alaihi eh fala fala shay'a girma girma ne wa gafu
قال الكاذي أبو الفضل alkali awul fadali shine alkali ya rikina musanni شو وشره قوله أنه شرح لا مدرسة.
قتل عليه cewa ta ba wato ba kisa a kansa شو والجاهل يزجر يزجر amma jahili sai a faɗe shi ويؤلم kuma a kuma ilimantar da shi ina faɗe shi a hana shi wayo allam wayo allama kuma a sanar da shi shi شو والسفيء kuma wannan gaban ko garma garma يؤدب.
yo addabu shi kuma sai a ladabtar da shi cikin sai ya ga masa ولو قالها على اعتقاد إنزاله منزلة ربه da ya لكفر faɗe ta ne a bisa kudirin ya saukar da shi masaukin ubangijinsa Eh.
la kafara to da sai ya kafurta هذا مقتضى da kauli wannan قوله shine kuma hukuntar maganarsa تو وقد أثر كثير أثرف كثير من سخطاء رأي الشعراء الشعراء متحلل ومتهميه مم.
في هذا في الباب هذا البعد wato tasirin mai suka sha'ara إيه da yawa daga cikin mawaka wawaye إيه wanda ba sa iya bakin su komai suka so sai su faɗa hasarafa sun yi da yawa sun wuce gona da iri da wanda ake tuhuma da zandaga irin su abul ala ilma ali irin wa'annan مم. في هذا الباب ya cikin wannan babin da ya magana can da ya ce To, to.
magana a cikin su واستكفوا عزيم هذه hajiyar القربة suka kuma ƙasƙanta girman wannan alfarmar ta ubangiji subhanahu ta'ala to فأتوا من ذلك بما Zubu ننزله كتابنا kitabana a cikin sun zo a cikin wannan maganganun da suka yi sun zo da abin da bima nuna zihu kitabana wanda za mu tsarkake littafinmu wani sanan ولسانا na mu tsarkake harshenmu da kuma وأقلاما alƙalamanmu An an zikiri zikiri.
daga ambatansa sai mu nemi garkuwa sun zo wani ba za mu iya faɗa ba
ولولا أن أخذنا ba don cewa mu mun yi nufin nassa لك masaila مسائل wato mu nassanta mas'aloli hakaina da حكيناها muka hakaito ta لما ذكرنا شيئا مما يسأل- ذكره علينا.
علينا da ba mu ambaci wani abu wanda ambacin sai ke da nauyi a gurin mu ba. Amma مما hakaina حكيناه في fi hadhihi هذه al-fusul الفصول abinda muka hakaito a wayannan fasalai وأما ما ورد في هذه من أهل الجهالة wa gali din nasi amma abin da ya zo daga cikin wannan min ahalil jahalati Mm.
daga ma'abota jahilci wa gali din nasi da mutane masu lisan da masu galasin magana
كقول بعض arabi الأعراب kamar maganar sashen larabawan ƙauye su dama suna da girza galabi
رب رب رب العباد العباد لا ما منام لنا لك بل فقد كنت تسقينا تسقينا فما بدا فما لك بعد لك انزل انزل علينا علينا الغيث البيت لا لا أبا لك لك haka kuwa fari ake yi sai rasa ruwa sha wahala dabobi na mutuwa ba ruwan da za su sha sai fice daji sake rabbi rabbi da ibadi malana wa malaka ubangijin bayi me ya haɗa mu da kai ne karkunta ta sigina na can kana ba mu ruwa fama ba dalaka to me ka gani ne muka yi maka yanzu alaina gaisa ka saukan mana da ruwa ya ce maki mu la abalaka shi ma irin kalmar su faɗa la abalaka to ba uba gare ka wannan da aka sai shi abdulmalik bin marwan ya ce wannan kalmar mai kyau ce to wan la abul lillahi wala walidun wala walida wala waladun wala sahiba to daidai nan shi an yace in musulmi ne ya faɗi daidai ba musulmi da man kafiri ne alƙawarin kwafasta yake
في في أشباه هذا من da كلام kuma kamancin wannan min kalamil juhali daga maganganun jahi- jahilai wawaye ومن لم يكومه siqafu ta'jibi shari'ati wal ilmi siqaf shine mai miƙarwa in an zo da abu tankwararre sai ya miƙar da shi ya saita shi shi yake cewa siqaf kamar a sami mashi a karyo itacen sai ya zama da kantararre ne ba ko wanda ake kyau sai ya gyara shi sai ya zama mai mai dotsar ya bushe a haka sai a yi mashin da shi to ita ma shari'a ana yi mata tana wa mutane haka duk wanda yake wawa wato fandararre to sai a samu wannan matsayin na shari'a sai ya tsaita shi sai mai da shi sai dai tsotsar a hana shi yin dama ko hagu a kata shi kan tarewa ma'ana hukuncin shari'a da za ta yi masa a shari'a wato a ladabtar da shi jikinsa ya gaya masa a kwabe shi wajen magana da aiki sannan wal ilmi da kuma ilimi shi ma yana saita mutum idan mutum ya ilimi shi ma sai ka ga ya kuma saitu ya zama daidai da domin shi ilimi yana saita ɗabi'un ɗan adam ɗan adam ne Eh, gwargwadon ilimin mutum gwargwadon irin abin da zai zaki tare insani ibnu bi'ati wasa kafati To.
ka gani
في هذا الباب
Eh, a cikin wannan babu فقلما يصدر يصدر إلا من جاهل.
من جهل an ne abin zai azuwa to zai dinga aukuwa to يجب to in ka ga ya auku تعليم to illa min jahilin sai daga jahili يجيب ya ci bu ta'alimu ilmantar da shi ya zama wajibi wa وزجره zajarahu zajarahu da kuma kwakwasta وإجلازه da kuma kawar kauras kausasa masa أنا الأولى yace ila mislihi domin hana shi komawa kwatankwacin irin wannan kai sake yin wannan قال أبو سليمان الخطابي abu suleiman al-kaddabi ya ce وهذا tahawurin min al-qawl Tahawwurun min al-qawl.
wato tahawur ne wato shine wato gaba gai تو na magana تو wato ba ruwansa da zai biyo baya تو in aka ce fulanin mutahawwir إيه.
wato duk inda wata halaka take shi ba ruwansa sai rinsa ido kurin ya shiga ko ya fita ko kar ya fita to akwai wanda a magana haka suke shine tahawurin min al-qawl
والله منزه عن هذه lil umuri Allah abin tsarkakewa ne daga wayannan al'amuran gabaki daya وقد روينا عن أور عن عبد أول الله.
بن عبد الله marwayar daga auna dan abdullahi أنه قال شوى شيء شيء.
يعلم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء eh liyu azim ahadukum rabbahu أحدكم lalle ko ne ɗayan ku ya girmama ubangijinsa an yi zukura ismahu fi kulli shay wato kai dinga ambatan sunansa a komai kar ka dinga faɗar sunan Allah a komai
حتى لا يقول أخذا أبو زيد شنو؟
الله قلبه akhazallahu al-kalba ko kar mu ce faɗi wannan akhazallahu al-kalba Allah ya wulakanta kare ko kunyata shi a wafa alabihi kaza wa kaza ya ba a faɗar hake ce so da girmama Allah
وكان بعض من أدركنا wato shi irin wannan in an zo a tsari wato a hakika abu haka yake amma a labi- ladabi na shari'a ba a yi wa Allah ba a cewa da ubangiji khaliqul insan wa khaliqul hinzir ba shi ya da ce hinzir ma ba za ka faɗa ba sai dai khaliqul insan kai shi wancan rabu da wannan magana in kana yin haka za ka sami taɓa ubangiji subhanahu wata'ala ba a yi eh idan mutane da yawa wani in an yi za a tsokane shi sai gaba zai iya haƙuri ba ba zai iya ba to wani irin wannan sakandamin kawai zai ga wani dan wani gari zai tsokane sai ce ya gode ya roƙo da Allah wanda ya halicci sarkin wannan garin ya halicci da ba sai ce karya kake so da ya fahimci kawai su ake wulakanta sarkin garin su eh sai ce karya kake to irin wannan ne ba a so musulmi ya irin wannan kalma eh na gode Allah wanda ya halicci wani halicci dama kada jaba ma ka wulakanta Allah ba a yi irin wannan kalmomin dubbarin irin sa ake
وكان بعض ما أدركنا harkana من min mashayikina ya ce ya kasance wato mun rufu aruman adrakana shashin wanda muka riska daga shehunanmu na andalus
علما يذكر اسم الله تعالى. karanci za ka ga ya ambaci sunan ubangiji maɗaukin sarki إلا فيما يتصل sulbi da'ati sai dai inda ya haɗu da da'a bin Allah
وكان يقول ya الإنسان kasance yana cewa da mutum إنسان juzita khaira خيرا da kawai haka yake cewa juzita khaira a saka maka da alheri
وقلما karanci yake cewa jazakallahu جزاك khairan الله خيرا ba da kaɗan yake faɗa ki ce za ka lawo kai sai da ce juze ta kai ran ku fi ta sha ya izamar da ismi ya إجابة ta'ala لإثمه saboda girma wasu na ubangiji maɗaukacin sarki an yumta أن hana يمتحن idan kar a wulakanta shi fi gairu kurbati ba a cikin ibada ba ko yake na a dinga faɗar sunan ubangiji a'a sai dai a guraren da an faɗa girmamawa ce sai wurin ibada da ibada ta faɗa to nan za a yi za ka ci abinci wani za ka ce bismillah ka gama za ka ce alhamdulillah da irin wayannan wuraren ibada dole ka fita sunan ubangiji amma in wani abu gurin akan hanya a titi sai sai sai sai a dinga kiyayewa
وحدثنا ثقة أن الإمام أبا بكر الشافعي eh suka
كان ya يشيب- imamu abubakar shashi
كان يشيب ya ibu يعيش ya ibu ala ahalil kalami يشيب على أهل الكلام كثرة قولهم فيه تعالى فيه تعالى ya kasance cewa shi wannan al'imamu abubakar shashi sun ce hiwa wahidu da hari wa faridu asali amma da ya ita zala sun ma tarakar ya ita zala da mutazili ne kuma sai ya fita to shi ya ebo ala ahalil kalam yana aibata malaman tauhidi da me yake nuna cewa aibata su shine kasarata kaudihin fihi ta'ala yawan kutsa wasu cikin maganar ubangiji subhanahu wata'ala wa fi zikiri sifati da kuma yawan ambatan sifofin ubangiji subhanahu wata'ala jalalan ismihi ta'ala shi abu ne sake aibata su domin ganin girman sunan ubangiji subhanahu wata'ala wa yaqulu haula'i yatamannaluna billahi
billahi subhanahu wa ta'ala ko azza wa jalla wato yace wa'annan ya tamandaluna da minar dindil yanda ake saka tabo kaya a cikin bokiti ana wuce jiga ana cuccuɗawa to yace haka suke wa Allah yanda ake saka kayan wanki a cikin bokiti kwantatacce ana ta wancan sakawa wasu ga sha ba dan kaza ba sai kaza ai ta kasunan ubangiji ana ta kawo ana karafkiya sai shi tsoro yake ji Allah za a dinga kama sunansa a nema masa wannan ya tamandalu na billahi
wai nazzalul kalamu fi hadal babi tanzilahu kuma shi a gurinsa yana saukar da zance a wannan babin masaukinsa ne fi babi sabbin nabi sallallahu alaihi babin zagin annabi alaihi salam anil wujuhin da shi fasalnaha hausa fuskokin da muka bayani dake dake dake dake wallahu ووفق على شنو قمد كتر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام
salamu ma wanda yake nufi da wannan cewa ba na maganganu na fitar da hukunce-hukunce ba wanda za a tattauna don a fitar da masailu wa'anda suke masu dafi da firar suka shigo da su firka guda saba'in da biyu ɗin nan ba wanne yake nufi ba wadda babu dalilin cusota a kawo ce zama sanadin magana ce wata in ba a taɓa kata wata da wani amfani sanin ta ba shi da amfani jahilta ta ba ya cutar da kowa to wannan yake nufi kar a yi wa Allah irin wannan eh abin na san ba shi da tushe fito da shi ba zai amfani mutane ba rufe shi ba zai zama ya cutar da mutane ba shi kenan a bar shi
cikin hausawa wanda waɗansa zai rasu ko makamanci wannan da ramadan ya ɗau ruwa ya sha ya kunna taba ya ce in aka mai kankara sai ya yi na itace to shi ma irin wannan jikinsa ne zai gaya masa ko ko da kafirci zai hana ai ba kafirci ba ne wannan ai duka tsoron ce shi ne wannan shari'a ce za su yi masa magani amma talaka ya isa sai dai ka kwa- kiyaye shi wannan shi ke amin
inda kawan wani abin nan asrafila a hannun sai yake da za su busa na?
masu cewa da kawan busa ai duk abu ɗaya ne wannan tun da aka faɗi irin wayannan abubuwan ai duk sai mutum ya kiyaye eh kalmomi ne wanda annabi alaihi yana ce mana da yawa mutum zai furta kalmar bai ba ta kulawa ba za ta wajabta masa fushin Allah idan ke wutar jahannama shekara saba'in bai ɗauke ta a bakin komai ba amma ubangiji tana da nauyi a da yawan abu mutum sai rabu da su eh shi ne Allah ya kiyaye mu je yau wannan kuma yake cewa malam dan Allah a taimake ni yace yana da aure suna zaune da matarsa 'ya'yansu bakwai amma ba ta jin magana ta yi tafi ta kasuwa ya hana ta taki akwai ɗan su daga ciki shi ma yana zuwa makaranta almajiri ne shi ma zai ce mata ba kyau zuwa kasuwa ta ce ita ba ta yadda ba sai ta ji to ba ta jin magana ya rasa yadda zai da ita ce to malam me hukuncin shari'a in ta je kasuwa shi ma yana da laifi ko ko ya zai yi?
to shi wanda yake magana a, na farko dai ta shiga cikin fushin Allah sannan kuma abin da za a ce mata ta daina sallah ta daina azumi don ko ta Allah ba zai karba ba wala ba zai karba ba ai ba ita ce kanta ba halittar ta ake kuma shari'a ce aure in ta bi shi ba shi ta ba Allah da ya ce a auren shi ta bi amma sai ta ƙi bi ai ƙani ta tunne hafi za ta zirgade bi ma hafi Allah ta zama ta ba ta cikin wannan sufa ai ta lalace ta lalace sai dai kuma shi ba zai sake ta ba a lokacin yanzu ita isari zai wa duk musulmin duniya Allah zai ba shi ladan isari yusiru na ala anfusihim walau kana bihim hasasa domin in ya sake ta wani ne zai aure ta in ya aure ta wannan mugun halin zai gamu da shi to ya yarda ya dauki wa al'umma musulmi wannan mugun nauyi mugun halin nata haka malaman shari'a suka ce ai ya dauke musu mugun halin ta shi haƙuri hali nemi Allah ya daga kadarinsa da shi ya nemi Allah ya kankare masa zunubi ya kuma ci gaba da mata addu'a idan ubangiji ya amsa to sai ya gyara halinta sai ya gyara halinta ga kisa annabi annabi zakariya alayhi salam ubangiji ya bashi hawa sai ce wa aslahna lahu zawja sai wani gyara masa matarsa da mutum ne yake ki komai tafi daidai addu'a zai dinga yi mata akan Allah maɗaukakin sarki ya shirye ta kuma ya rarrashe ta dinga jan hankalinta a ga wataƙila ko daga ɓangaren sama abin ya faru wataƙila baya kula ta baya mata komai har tasmige da kuma wa'yanta da in sun yi aure jin daɗin amarci da sauransu macen za ta fara zuwa da abin da ba daidai ba sai ya kyale ta wajen karanta ya ɓaci to in ta sangarta a kai in ya ce ta dawo zai ta ce ba da Allah ya haɗa ta ba da shi ba to tun wuri ba a barin ta tafi kan abin da ba daidai ba tun tana aure sai a saita ta cikin hikima haka ake ta dinga lalashin ta yana irin wa'annan kuma in so samu ne ya saka ta a makaranta ta mata wanda suke ta ma'aurata to a nan ne za a saka ta a ziga zigi a sake mata zubi shi kenan sai ta saito don ba za ka iya wato kera karfan jirgi ba ka yi wuka ka yi almakashi ka yi lauje ka yi fatanya ba zai ba in ka ga wannan sai ka kai shi makera sun aka zuga zugi ake to duk komai wuta sai ta canja sai ka tsara abin da kake so a yanzu karfan jirgi ce ko sanyi kalau ba za ta iya sarrafuwa a haka ba ma aka kai ta makera malamai suka sata a gaba shi ne su kafuta adibi shari'atu wal ilimi to ilimi ne zai saita ta sai ta da tana cewa ta yi bakin ciki abin da ta yi ada amma in ba ta zuwa makaranta ba abin da ba za ta yi ba ya kuma san nuna ba zuwa makaranta kaka dinga tarasa da sauri gaba gada ka dinga ce masu kaza ba kyau a'a ya hankali sai ka tofa da ta wuce wannan ya ba a ko kai zai ga bakakin maganu kau da kai ka rabu da shi eh Allah ji kan Ibrahim Umar Kabo kiran an taɓa yin wata lakta wata karamar hukuma sai wata sakan damar mace ta miƙe ta ce mata kakwai da da wannan lakcar da aka irin wadda aka saba ya ce ta danne wa mata haƙi malam sai kau da kai aka tafi ya ce riga ta ba za a ba ta an sabe ta ba ta zuwa makaranta ana ba za makaranta ba a ba shi a bisa shuru aiki a fi zogi hankalinsa ba hankali ba in yana za makaranta shi za ka yaga masa ya gana abu wani abin ma bai gama fahimta ba yana karatu su zumbura to naman kaza ne shi ke to shi sa ba abu mai illa irin jahilci ni dai shawarar da nake ba shi na ci gaba ne mata addu'a ya sa ta a makarantar da ake ilmantar da ma'aurata to Allah da za ta gane abin da take kai ba daidai ba ne ya za ta gyara idan Allah sa ta nawa shi dai hankuli
Allah ya saka da alkai wannan kuma wata baiwa Allah ce ta rubuto take neman taimakon addu'a da kuma hukuncin shari'a yadda za ta aiwatar da rayuwarta ta ce ta kasance idan za ta tada sallah ko ta nafila ko ta faralla sai ta dinga raira zagi zagi a cikin zuciyarta to wannan abin yana damun ta gaya mahaifiyarta aka kai ta wajen masu magani aka bata magani aka ce ta dinga ya yi to ta fara yi kuma abin ya ƙara karuwa fiye da baya to ta zo ta gaya mahaifiyarta ce gashi gashi ce to yanzu ta daina wannan ta dinga karanta ayatul kursi to tana karanta ayatul kursi din ta samu sauki za ta yi farilla ba ta jin wannan zagi sai dai nafila in za ta yanzu tana jin wannan zagin yana zuwa mata ta ce yanzu haka kwana na arba'in da ɗaya ban taɓa yin sallar nafila ba sai dai farilla kawai nake dan samu ne don Allah malam na roƙon addu'a kuma ya zan yi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to shi wannan ai to wani irin mai magani ta je gurin sa kuma za a kawo wani sassaƙi a bata ta sha ne ko za a kawo ta saiwa a bata ta sha ko za a kawo wani wani garin magani a bata ta sha ko allura za a yi mata ko maganin bacci za a bata ta sha ko operation za a mata duk ba da sha'anin addini ne ya same ta su raka yan tajita sai su sa ta ce dawa ita wannan abin da ya same ta a bar a yi mata manna ce duk wanda ya gamu da wannan ya zuwa ake ana mata manna ce madalla shi ka samu to alhamdulillah alhamdulillah haka ake wa mutum domin shaidan ne baya shiga zuciya ya mata wannan sai tana da imani wannan shaida ce ta annabi alaihi salam fi sa ake mutum manna cewa ka samu shaida daga annabi alaihi kana da imani amma su malamai suka ce kuma in ka daka ta wannan kuma ka zama mahaukaci to daga ku kallon wannan ba za ta yi wata ga wani harkar ta kuwa har ta kwan arba'in da ɗaya ba ta nafula shaidan yana nan hinzo yana ta tsalle yana wani ya ɗauko talle yana kaɗa yana munna ya kai ta ƙasa ai ko kallonsa ba za ta yi ba ba a kula wannan kawai ci gaba za ta yi da addinin ta a haka zai gaje rabu da ita shi kenan shi kenan abin da za ce ma matsalar mu guda ɗaya babu ƙwararru a wannan ɓangaren a musulunci wanda suka san haka wanda ka samu in yana da irin waɗannan ɓangarorin sai ga kawai ilimin bature ya iya ilimin bature ya iya kaɗai to shi kuma in ya zo irin wannan wannan zai kawai sai ta mata allurar bacci ta ba ta maganin bacci shi kenan ba zai magani ba amma analysis take bukata bayani na basira da wanda zai cire ta daga wannan musamman ilimin fikihu kasan ilimin fikihu akwai psychology da yawa a cikinsa wanda yake magani irin waɗannan abubuwan suka taso kalmar da suke cewa sahawul mamu mai hamilu bul imamu ai ilimin psychology ne mai ƙarfi wanda yake hana psychological problem matsala ta tunani ta zo abu ya rikice in mutum ya saka ce bi liman duk abin da kai na kuskure liman ya dauke maka shi kina kashe wannan filin oil din adequacy da suke kiransa an gama da shi to shi ake yi malik babikir professor ne psychiatrist shine ya rubuta littafin na dilemma of the muslim psychologist ya samu mace ta tijuwa a sudan sai ta kai ba ta iya sallah in ta zo alola sai ta kasa tashi so da gajiya in ta zo sallah sai ta kasa tashi aka ɗauko ta aka kawo ta daga shi ba zai hana ta sallah ba a mazauninsa na likita musulmi ba zai ce ta daina sallah ba sannan ita ma dattijuwar ba za ta yadda ba dangin ta ma ba za su yadda sai ya ga abin da take bukata analysis sai a kata yi mata jawabai daki daki daki irin nasu ƙwararru damar ramadan ya kusa sai ce to ina da gurin da muke zuwa sallah isha da asham zo mu dinga tafiya sai ɗauke ta kamar kakarsa sai ya zo gida a ya rike ta su tafi da yan uwanta a tafi masallaci ine mu limami mai daɗin murya mai sakaratu kada ranka da hada da isha da asham da komai awa ɗaya an gama tun daga masallacin zai taho da ita gida suna hira analysis din nasu na kwararru yake mata ina mata allo gida yace kafin azumi ya wuce komai yadda kowa yake haka take yi shikenan dama yace musu kuma in an zo gida kar ku wata da dinga alola ita kadai sai an samar da mai mata jagora tana wankewa a ce to yanzu fa kin wanke fuska yanzu kin wanke hannu yanzu kin shafu kai yanzu kin zo kafa to tashi sannan sallah kar ta kare ita kadai sai da liman kuma duk abin da sai na kuskure liman ya dauke mata ban ga ce mai wannan abin ya tafi ita wanda take bukata ke ba laifi ce ba hadiri in ya zo Allah ba ya kawo mutum da shi kana zaune kurin abu ya zo dar shiga zuciyarka ko mai tamako ko mai karkantamo Allah ba ruwansa da shi na biyu hadisin nafsi zuci ta tattaunawa shi ma Allah ba ya kawo mutum a wannan na uku hukumul kalbi ta yanke hukunci ko tana jin daɗi ko ba ta ji shi ba a kama mutum da wannan sai an kai martaba ta hudu hannu to shine yake ci a kama mutum ya yanke gidigar kawai zai yi wannan abu yasa lokacin da aya ta sauka lillahi ma fi samawati ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah sabai suka tashi kafa da kafa suka je suka durkusa da goyoyinsu gaba annabi alaihi salam suka ce an ce mai sallah mun iya mu ba da zakka mu dauki dukiya mu tafi jihadi mu kai rawukan mu duk mun je amma wannan ba za mu iya ba a ce ta wani zuciya ka ta tattauna za a yi maka hisabi a kai sai Allah annabi zai ce ku tashi ku tafi ku ce sami ina wa ana wanda ya isa ne yayi haka ba mu da yi sai dai mu ce sami ina wa ana ba su ma gama zuwa gida ba jibrilu ya zo da wa ƙalo sami'ina wa ana ana gufurana ka rabbana wa ilaikal masir sai aka soke la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha shikenan sura kawai nan guda hudu nan ukun duk ba a kawo mutum a kan sura kuna wanda ke ji ba sako bane ba zagi bane hinzabu sunan iblis yake sa mata wannan ta watsar da shi kawai ci gaba da harkar ta yau din nan ta tashi ta yi na kulkulinta ta kula kar ta kula ta shi ke Allah ce mata
wanda